أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa musulmi ci gaba da darasinmu a cikin wannan littafi mai albarka riyadu salihin min kalami sayyidul mursalin kan mu mance yau muna dara asabar sha uku ga watan sha'ban hijira mazala sallallahu alaihi sallama na da 442 wanda ya daidai da 26 ga watan uku miladiya na da dubu biyu da ishirin da ɗaya sati da ya gabata mun ƙare babi na attauba yau insha Allah za mu tashi akan babi na uku babu sabr babi wanda yake bayanin haƙuri kuma da ladan haƙuri ko sakamakon shi الشيخ محمد العلامة بن صالح الأثيمين رحمه الله يبام تفسيري نا أبن دايك تشوى حقوري قال الصبر في اللغة الحبس أبن دايك تشوى حقوري أهلش نلارب تشيني kamewa da kangiya da tarewa والمراد به في الشرع منهات الصبر حقري الشرع حبس النفس على أمور ثلاثة توشي لي كوزتيا أبساء الأمر قداء الأول على طاعة الله نفرق توشي زتيا أبساء بيا الله مدوكك الثاني عن محارم الله نبي توشي زتيا أبساء barin abiban da Allah maɗaukaki ya haramta a salisu abu na uku ala a ƙadarillah al-mu'lima haƙuri ko taushe zuciya amsa abiban da Allah maɗaukaki ya ƙaddara wanda suke da zahi wanda ba su da daɗi هذه أنواع الصبر التي ذكرها أهل العلم ما ليتي wannan sune dangogin haƙuri wanda maɓuta ilmi suka ambata al'amurul awwal al'amari na farko an yasbira al'insanu ala ta'atillah shi ne mutum ya yi haƙuri a bisa ɗa'a Allah maɗaukaki li'anna ta'ata saƙilatun ala nafs domin biyayya ko ɗa'a ga Allah maɗaukaki na da nauyi a bisa rai wa tas'ubu ala al'insanu kuma tana wahalluwa da akan mutum wakazalika rubama takunu thaqilatan 'ala al-badani wani lokaci tana kasancewa mai nauyi a bisa jiki bi haythu yakunu ma'al insani shay'un min al-'ajz wa ta'ab na gwalgwadon ya kasance tare da mutum akwai wani nau'i na kasawa da gajiya وكذلك أيضا يكون فيها مشقة من الناحية المالية هل لو إبادة أكون نوعي نوحلا تكنت نبنغر أبن دي شاهدوكيا بعد دوكيا كمسألة الزكاة ومسألة الحج مثال مسألة زكاة ثم سمى ما إن دوكيا تنا ديوا إذن يهد زكاة زي قولنا زكاة تنا دقم بنيوا to sai ya taushe zuce su zai iya bada wannan dukiya wa mas'alatul hajj da mas'ala ta haji zai ga zai sai ya hudda miliyoyi yanzu a takaice a nan Nijar haji in kana so ka yi hajji ba tare da kaji ka yi barace-barace ba za ka jimke kusan miliyan guda uku ko abin da ya kama da haka a hudda miliyan uku a cikin dukiya hallau in ba an taushe zuciya ba ba kowa zai iya yi ba kala fiha shay'un wa mas'alatul hajj fa ta'atu fiha shay'un min al mashaqqati 'ala an-nafs wal badan kenan da'a ga Allah madaukaki akwai wani nau'i na wahala wanda rai yake samuwa da jiki fa tataju ila sabri wannan kenan na bukatuwa ya zuwa hakuri wa ila mu'anatin hakanan yana bukatuwa ya zuwa wahalhalu qala Allah ta'ala Allah madaukaki na cewa ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun ya ku wa'anda kuka yi imani da Allah da manzo kuka mai da'a fasbi isbiru to ku yi haƙuri wa sabiru ku yi kafirai haƙuri ku tsananta a cikin haƙuri domin fuskantar mikiya wa rabitu ku jajirce absa jihadi wa taƙullah ku ji tsoron Allah la'allakum tuflihun ba don komai ba da domin ku rabbanta الأمر الثاني الأمر نبي الصبر على محارم الله yin haƙuri amsa abeban da Allah maɗaukaki ya haramta bi kafin insani nafsahu amma harrama Allah alai da kame mutum ya kame ranshi game da abin da Allah maɗaukaki ya haramta li'annan nafsal ammarata bisu li'annan nafsa al'ammaratu bisu domin rai na yawan umarnin mutum da mummuna abu ta duru ila su ko da lokaci rai na kiran mutum ya zuwa aikata sabo fa yasbiru lil insanu nafsa yusabbiru lil insanu nafsa kenan mutum sai ya hakurtar da ranshi misal kadhib misalin ƙarya ba wuya mutum dandana yayi ƙarya wal ghish yayi munahuci fil mu'amalat a cikin ma'amaloli cinikayya tsaye da saidawa rukun amana da abin da ya kama da haka wa aklil mal bil batil da cin dukiyar mutane da banna da haram bin riba misali da riba au ghairihi ko kuma da wani abu na riba na zalunci wa shurbul khamr misalin shan giya wa sarika da sata wa ma ashbaha zalika min al ma'asi al kathira da abin da ya koma bayan wannan na sabo da yawa fa ya habisul insanu nafsahu idan mutum zai kange ya taushe ranshi amma la ya fa'aluha hatta la ya fa'alaha domin kayya ya kai ga kayya aikata wannan abubuwa wanda Allah ya haramta wa hada yahtaju aidan ila mu'anatin wannan ma na bukatuwa ya zuwa wahalhalu wa yahtaju ila kaffin nafs wal hawa kuma na bukatuwa ya zuwa kame rai da san rai da bin san rai al'amuru al-thalithu al'amari na biyu awon amma al'amuru al-thalithu fa huwa sabru ala aqdari llahi al-mu'lima shine hakuri abusa abiban da Allah madaukaki ya kaddara wanda ba su da dadi masu ciwo li'anna aqdara llahi ala al-insan mula'imatun wa mu'lima domin abeban da Allah maɗaukaki ya kaddara a kan mutum akwai mula'ama mula'ima wanda take da daɗi wadda ta dace da yadda mutum yake so wa mu'lima akwai kuma wadda take da zahi wadda rai bayya so ta taju ila shukuri wa shukuru min ta'at kenan wanda abeban da Allah maɗaukaki ya kaddara masu daɗi wannan na buƙatuwa ya zuwa godiya ga Allah maɗaukaki wa shukuru min ta'at ita kuma godiya tana daga cikin biyayya ga Allah wa sabru alaihi min an-naw'i al-awwal kina hakuri akan wannan abu na daga cikin nau'i na farko wa mu'lima da abinda Allah ya kaddara wanda baya da dadi bi haythu la tulaimu al-insan wanda batta dacewa da mutum takunu mu'limatu to tana kasancewa mai zahici mai ciwo ne wa yubtala al-insanu fi badanihi mai yiwa a jarraba mutum a cikin gangar jikin shi Allah ya kawo mai wata cuta ya ɗora mai wata cuta ya yi ta wahala wa yubtala fi malihi mai wa Allah maɗaukaki ya jarraba shi a cikin dukiyar shi ya yi ta hasarar dukiya bi faqdihi ya rasa wannan dukiya ta shi da ya mallaki wani abu a wayi gari baya da komi wa yubtala fi ahlihi mai wa Allah madaukake jarraba shi a cikin iyalan shi da mutuwar wani ko da rishin lahiyar wani wa yubtada wa yubtala fi mujtama'ihi mai wa Allah madaukake jarraba shi a cikin al'ummar da yake ciki Allah ya sanya wa wani ya jarraba wani masoyin shi ko abin da ya kama da haka wa anwa'ul balaya kathiratun dangogi na bala'ai musibu suna da yawa tahtaju ila sabarin wa mu'anat suma na bukatuwa ya zuwa hakuri da walhalu wa yusabbiru al-insanu nafsahu ala ma yuharrim ala ma yahrumu alayhi idan mutum ya hakurtar da ranshi absa abin da ya haramta akan shi min izhari al-jaz'i na bayyana kasawa da jinini shi ake cewa jaza Allah madaukaki ya dora ma wani bala'i ko ta musiba ka kasa hakuri duk inda ka zanna aini kaza da kaza ka aini kaza ya same ni ka kasa hakuri aljazza bil lisan mutum ya kasa hakuri da harshen shi ko do lokaci yayi ka jinini aw bil qalb ko da zuciyar shi aw bil jawarih ko kuma da gabubuwan jikin shi na'am ina wannan na daga cikin abin da malam yayi bayani akan hakuri qala Allah ta'ala Allah madaukaki na cewa ya ayyuhal ladina amanu sabiru wa sabiru ya ku wanda kuka yi imani da Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallama kuka mai biyayya isbiru to ku yi hakuri abusa wahalhalu da bala'ai da za su gamu da ku wa sabiru ku yi dai haƙuri ku zarce da haƙuri a bisa gamuwa da mikiya da za ku yi wajen shahada wa ƙala ta'ala allah maɗaukaki na cewa wala na bulwan na kumbi shai'in min alkhaufi wal ju'i wa naqsin min al'amwali wal anfus wa thamarat wa bashir sabiri tabbat sai mun jarraba ku mu ga za ku iya haƙuri ko ba za ku iya ba za mu jarraba ku da la'ai daban-daban shi sa Allah waɗaukar ce bishe'in min alkhawf da wani abu na tsoro tsoro na mikiya ko kuma tsoro na cuta ko abin da ya kama da haka gashi wannan zamani ana ta tsoron corona a huddo mata wannan a huddo mata wancan hankulan mutane ya tashi sun tashi waljur za mu jarraba ku da yunwa Allah maɗaukaki ya kawo wasu shekaru wanda ake ta wahalar neman abinci wa naqsin min al-amwal da tawaya ta dukiya sai zaman to koda da dukiyar ba ta da albarka ko kuma wanda suke tare da ita ɗan kaɗan ne su kuma su rike kayansu wal anfus da halaka ta rayuka mutuwa wa samarat da tawaya ta 'ya'yan itace wa bashiri asabiri amma duk da haka zala sallallahu alaihi wasallama kawa masu haƙuri albishir da cin nasara da lada wa ƙala ta'ala allah maɗaukaki na cewa innama yi waffa sabiruna ajrahum bi ghairi hisab lalle ana cikawa masu haƙuri akan bala'ai da ibada da kamewa daga aikata haram ajrahum ana cika musu ladansu bai gairi hisab ba tare da kididdiga ba da wannan sakamakon haƙuri idan kai haƙuri akan wani abu da Allah maɗaukaki umarce ka da shi ko ya hane ka to Allah maɗaukaki zai baka lada ba tare da kididdiga ba wa ta'ala Allah maɗaukaki na cewa wala man sabara dukkan wanda ya haƙuri bayan an zalunce shi an munana mishi wa gafara ya yi rangwame ya gafartawa mutum inna zalika lamin azmil umur wannan al'amura wannan abu biyu haƙuri da yafewa na daga cikin manya-manyan al'amura na da cikin manya-manyan ayyuka wanda Allah madaukaki na ba yake ba da lada a kansu wakala ta'ala Allah madaukaki na cewa ista'inu bis sabri was sala ku nemi taimakon Allah madaukaki bis sabri da hakuri akan bala'ai da hakuri akan ibada da hakuri akan saban Allah madaukaki was sala ku nemi taimakon Allah madaukaki game da sallah inna salata ma inna allaha ma'a sabirin lalle Allah madaukaki na tare da masu hakuri na tare da masu hakuri a bangaren ciyar da su nasara da agaza musu da taimaka musu wannan ita ce ake cewa ma'iyya khassa wa qala ta'ala Allah madaukaki na cewa wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin Allah tabbata sai mun jarraba ku domin Allah maɗaukaki domin ku san abin da Allah ya sani tun fil azal a zahiri hatta na alamar mujahidi na minkum har sai mun san masu yaƙi na gaskiya wanda ba faɗi ba kawai a yi a farlanta mana yaƙi a sai an je an ce a huta a yaƙi an huta an yi gumurzu wasabirin har kuma mu san ƙarara wanda suka yi haƙuri akan fita yaƙi ko kuma yin yaƙi yaƙi yaƙanta kafirai wal ayatu fil amri bis sabri wa bayani fadlihi kathiratun ma'rufa malai yake cewa ayoyi wanda suka yi umarni da haƙuri da bayanin kwalalar shi suna da yawa tana suna ayoyi ne masu yawa sanannu sai ya shiga cikin bayanin abin da ya zo daga maza Allah sallallahu Alaihi wasallam ƙala wa an abi malik al-harith bin asim al-ash'ari an samu wannan hadisi daga abi malik al-kunya shi ne sunan shi al-harith bin asim al-ash'ari radiyallahu anhu wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare shi ƙala ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah wanda tsira da mace Allah su ƙara tabbata gare shi yake cewa at-tuhuru shatrul iman sarki yanki ne na imani wannan kuma tsarki ya kasu kashi biyu akwai tsarki wanda yake da alaka da zuciya shine kadaitar da Allah madaukaki da bauta watsi da dukkan abin da ya zamanto shirka ne sannan kuma akwai tsarki wanda yake da alaka da gangan jikin mutum da alaka da tufan mutum da alaka da wurin da mutum zai ibada shi ne malamai suke cewa a tuhurul ma'anawi wa tuhuri a zahiri tsarki na ma'ana wanda yake da alaka da zuciya sannan tsarki na zahiri wanda yake da alaka da mutum da gangan mutum da tufa shi da bagiran da yake almuhimma a tuhur tsarki yanki ne na imani walhamdulillahi tamla'ul mizan mutum ya ce alhamdulillah Allah maɗaukaki wa mutum ni'ima ce alhamdulillah ni'ima ce ta lahiya ni'ima ce ta ilimi ni'ima ce ta dukiya ni'ima ce ta aya ni'ima ce ta hankali dukkan dangogin ni'ima ce alhamdulillah ko kuma ka zamna ka nutsu kai ta cewa alhamdulillah alhamdulillah kana godewa Allah maɗaukaki tamla'ul mizan wannan na cika mizanin mutum alhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'a ma baina samawati wal ard subhanallahi walhamdulillah wannan jimla guda biyu subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah ko kace Allah ya tsarkaka daga dukkan tawaya walhamdulillah kuma godiya gaba ɗayanta ta Allah wannan jumla guda biyu tamla'ani suna cika au tamla'u ko kowace daga cikin suna cika ma baina samawati wal ard na cika abin da yake tsakanin samai da kasai duba ku ga falala ta Allah madauki mutum kawai yace subhanallah walhamdulillah wannan kawai jumla guda biyu tasbihi guda biyu na cika ladan shi na cika abin da yake cikin samai tsakanin samai da ƙasa wasu salatu nurun sallah kuma haske ce game da mumini domin idan sallah ta tsayu mutum zai ga nau'i na haske zuciya shi tana haske rayuwar shi tana haskaka wa sadaqatu burhan ita kuma sadaka dalili ne a bisa imanin mutum cewa mutum ya san idan ya bada Allah zai maye mishi yadda abin da ya bada zai linka mai linke ba linke na abin da ya bada wa sabaru diya shi kuma haƙuri haske ne wanda yake tare da zahi hasken rana shi ake cewa abdiya'u hasken wata ko da tauraro sai a ce mai annu kuma hasken rana na tare da haske ne amma wanda yake da gumi wanda yake da zahi kamar yadda mutum idan zai yi haƙuri sai ya taushe zuciyar shi to haka hasken rana ita ma haske ne amma kuma wanda yake da gumi shi sa aka kamantar da haƙuri da abin da ya shahi nau'i na wani zahi wal qur'anu hujjatul laka aw alayka al qur'ani mai girma hujja ce taka idan kai aiki da abin da ya umarni ka hannu da abin da ya hana gobe kiyama wannan qur'ani zai zama to hujja ne ta gobe kiyama aw alayka ko kuma hujja ce akan ka kaji Allah ya ce a bar kaza ka aikata kaji Allah ya ce ayi kaza kan ka aikatawa sai zama to qur'ani hujja ce akan ka gobe kiyama kullun nas yagdu dukkan mutane kowa zaka ga iya jijigi ya zuwa abin da yake nema faba'i'un nafsa a cikinsu akwai wanda zai sadaukar da ran shi sai da ta famu'tiquha a cikinsu akwai wanda zai diyautar da ran shi da biyayya ga Allah madaukaki da aikata alkhairi aw mubiquha a cikinsu akwai wanda zai dirmiyar da ran shi cikin saban Allah madaukaki ya halakar da ita kuma kowanne zaka ga kowa gaugawa yake ya aikata abin da yake so ko na alkhairi wani iya gaugawa ya diyautar da ranshi da aikata ayyuka alkhairi wani kuma iya gaugawa ya dirmiyar da kanshi ranshi ya shiga cikin cikin halaka na'am qala rawahu muslim wannan hadisi imamu muslim ya rawaito shi wa ana bi sa'id sa'd bin malik bin sinan al-khudri an samu wannan hadisi daga abu sa'id alkunya shi ne sunan shi sa'ad bin malik bin sinan sa'ad dan malik dan sinan radiyallahu anhu anna nasan min al-ansar cewa wasu mutane daga mutanen madina sa'alu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suka roki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa atahu ya ba su abin da suka roke shi kuma sa'aluhu fa'atahum suka sake tambaye shi dai ya ba su hatta nafi da ma'in dahu sallallahu alaihi sallama har sai abin da yake wurin manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya kare babu saboda kyawun tarbiyya da kyautata karantaswa sai musu wa'azi faƙala lahum hina an faƙa kulla shay'in biyadihi lokacin ya ce musu lokacin da ya ba da dukkan abin da yake hannun shi ma ya kuni indi babu wani abu wanda zai kasance tare da ni min khairin na alkhairi falan udakhirahu ankum wallahi ba zan koyi muku shi ba dai wani abu ne na badawa na alkhairi ba wa zan koye shi ba in maida shi mulki na ne sabanin halin da muke ciki da zaran wani al'amari na al'umma ya ta sai ka samu wani ya rubda ciki da shi ya mai da nashi zala sallallahu alaihi wasallam ce wallahi babu wani abin da yake na alkhairi wanda zan boye shi sai dai kuma wa man yasta'if yu'iffuhu Allah dukkan wanda ya nemi kamewa daga roke-roke daga kasa yin haƙuri to Allah maɗaukaki zai kamar da shi za ka ga wani baya da amma baya wulakantar da kanshi a cikin abin da bai kai kawo ba zai kame to wannan Allah madaukaki sai sanya mai dangana da hakuri da abin da Allah madaukaki ya azurta shi dan kadan wa man yastaghni yughnihi Allah dukkan wanda ya nemi wadatuwa to Allah madaukaki zai wadatar da shi za ka ga wasu subhanallah Allah ya musu wadata ba su rasa ɗan abin da za su yi ba amma kuma za su yi kwaɗayin kayan mutane bal ma za su roƙi wanda baya da shi wanda ya zama to ya kame ya nemi wadata Allah madaukake sai wadatar da shi yasa cikin wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yake cewa laysal ghina bi kasratil jam innamal ghina ghina ghina nafs wai ba wadata bace ba tara dukiya a a wadata ta hakika shine wadata ta zuci wa man yatasabbar yusabbiruhu Allah wanda yake kokarin yin hakuri to Allah madaukake zai hakurtar da shi وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر ga inda gaban mu nan take Allah bai taba ba da wani abin kyauta ba ga wani hiya da alkhairi wanda yayi alkhairi da yalwa kama hakuri idan mutum Allah madaukake ya bashi hakuri to Allah madaukake ya bashi alkhairi mai yawa ya mai kyauta mai girma wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi wa nabi yahya suhaib bin sinan an samu wannan hadisi daga abi yahya abu yahya alkunin shi ne sunan shi suhaib bin sinan radiyallahu anhu wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi kale shi kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala wanda sai da Allah da amincin su kara tabbata gare shi ce ajaban li amril mu'min akwai mamaki ga al'amar mumini inna amrahu kullahu lahu khair sane cewa dukkan al'amarin mumini game da shi alkhairi ne walaita zalika li ahadin illa lil mu'min kuma wannan abu bayya kasancewa ga wani kawai sai ga mumini shine duk al'amarin mumini alkhairi ne game da shi dalilin mene in asabahu sarra shakar fakana khairullah fakana khairullah idan wani abu mai farantar da ciki abin murna ya same shi to zai gode wa Allah maɗaukaki wannan sai zamanto alkhairi ne domin Allah maɗaukaki na cewa na in shakartum azidannakum tabbat wallahi idan kuka gode a bisa ni'imar da na muku to zan dada muku da yake na sannan abu na biyu a shukur godiya ga Allah ibada ce na ya samu lada wa in asabatuhu darra idan kuma wata musiba ko cuta ta same shi sabara sai ya yi haƙuri fa kana khairallah shi ma sai zamanto alkhairi ne kuma ga ayat da muka karanta can baya ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع أزواج الشاعر يا الله مدوككي والكون وبشري الصابرين وعن أنس رضي الله عنه an samu wannan hadisi daga Anas dan Malik wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi kala yace lamma taqula annabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala yaghshahu karbu lokacin da manzala sallallahu alaihi wasallama yayi nauyi rishin lafiya ta kama yayi nauyi sai zamanto bakkan ciki suna lullube manzala sallallahu alaihi wasallam faqalat fatima sai fatima radiyallahu anha take cewa wa karba abatahu wayo ko ina bakin cikin ko wahalhalun baban shi tana nihin babana faƙala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mata laysa ala abiki karbun ba'da al-yawm saurara ya ke Fatima babu wani bakin ciki ko bakan ciki game akan mahaifinki bayan wannan rana bakin ciki ya yanki idan ya mata ishara cewa ajalin shi ya zo ko ajalin ya zo to wanda Allah maɗaukaki ya samu biyan Allah ne bakin ciki ya kare mishi ya yanke mishi domin zai kai ga zuwa rahma Allah maɗaukaki falamma mata lokacin da ya rasu qala sai ta ce ya abata ajaba rabba da'a ya babana ya karɓa kiran ubangijin shi ya abata ya babana ko kai can babana jannatul firdausi ma'awa aljannar firdausi ita ce matattarar shi makomashi ya abata ila jibril na'ana ya zuwa jibril ne muke kai kokenmu na faɗin mutuwa falamma dufina lokacin da aka binne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama qalat fatima radiyallahu anha fatima wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare ta take cewa tabat anfusukum an tahtu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam turab yanzu ranku tayi dadi ranku yayi dadi a ce ku zubawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kasa haka ne sunna ce amma saboda zahin mutuwa tana ganin ina a ce mazala sallallahu alaihi sallama abin da cikin ƙasa ina ga muna iya tsayawa a kan wannan hadisi domin lokaci ya yi abin da muka wani daidai allah ba mu lada abin da muka yi kuskure allah gafarta mana na'am subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk